أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيك بركة أتكيونا لتافنا تذكير الأبرار بأهمية الاستغفار لا متاشي شافينا تسعين لترى لا من لتافينا دا شافي دليل أربعين هذا تسعين لترى إن شاء الله أنفسا أنا لتافين mala yana lissafa mana wurare da Allah maɗaukacin sarki yake wa musulmi gafara to jiya mun karanta alwala to mai biye da shi shine sallah as-sala Ali ibn Umar radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala inna al-'abda idha qama yusalli utiya bi dhunubihi kulliha fa wudi'at ala ra'atihi wa atiqihi كلما ركع أو سجد تساقطت عنه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ما من امرئ يتودأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها وعنه ما من امرئ مسلم تحدث صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرا وذلك الدهر كله أنا أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيتودع فيحسن الظهور ثم يقوم ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذنبه بذلك الذنب إلا غفر له عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتودى فيغسل الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجب له الجنة وغفر له آه عن عمرو بن عبس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمدمد ويستنشق فيستنصر ثم خر إلا خر خدايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرج دايا وجهه بأدراك لهيه لهيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرج خدايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرج خدايا رأسه من أدراك شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلا الكعبين إلى الكعبين إلا خرج خدايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرج قلبه لله إلا انصرف من خديعته كهيئة يوم ولدته أمه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تودع كما أمر آه وصلى كما أمر غفر له غفر له ما تقدم من عمل ما قدم من عمل وعن عثمان مرفوعا من تودع للصلاة فأسبق الوضوء ثم مدى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها من مع الناس غفر الله له ذنوبا وعنه مرفوعا من تودع مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه ولا تكتروا ما لا يكشف cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake ya biya wa dan adam zunubi wato akwai sallah hadisi na farko shine hadisin da aka samu daga ibnu umar yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wannan nan hadisin yana cikin sahihul jami ga da lambobin sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace shi bawa duk lokacin da ya tashi yana sallah to sai a zo da zunubansa gabansa wato a zo a zunubansa gabansa sai kuma a dora masa zunubansa to duk lokacin da za ka dora masa zunuba a kansa da gansa da kafadarsa lokacin da ya ruku'u ko ya sujada sai zunubin su ringa zubewa kaga kai mai saurin ruku'u da saurin sujada na tuba zube ba ka tashi sana hadisi na biyu shi ma wanda imamu nisa'i ya ruwaito da ibnu hibban da ahmad shi ma yana cikin sahihul jami hadisin usman dan affan yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum da zai alwala ya kyautata alwalar sana ya tashi ya sallafa ce an gafarta masa zunuban da suka gabata tsakanin ta sallah da wannan sallah har shi haye sallah ta gaba to tsakanin sallah da sallah in kai sallah abin da ya faru tsakanin wata sallar da kai zuwa wata sallan Allah zai ma gafara sani har wayo daga Usman yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum musulmi wanda lokacin sallah zai yi ta farilla ya kyautata alwala ya zo yi sallah kuma a nitse ya cika ruku'un sallah face wannan kar sallar ta zama masa kafara na zunubansa wace matukar bai aikata babban zunubi ba wannan kuma zai a rayuwarsa haka take ka kenan duk lokacin da kai sallah kawo ku na ka ya zama haka sana hadisin abubakar siddiq wanda imam muslim imam ahmad da ibn hibban shi ma suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani bawa da zai aikata wani zunubi sannan yayi alwala ya kyautata tsarki sannan ya tashi ya sallah raka'a biyu ya ce Allah ya mun gafara fa sai Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta mana sai hadisi na uku ba dan Amir a wanda shi ma Imam Muslim ya ruwaito da Imam Abu Dawud da Ahmad da Nisa'i da Ibn Hibban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani daga cikin ku ba mu wani ɗaya daga cikin ku da zai alwala ya kyautata alwalan sa'annan ya tashi yi sallah raka'a biyu kuma a sallan nan ya fuskanci ubangiji ba wai ya tsaya yana wani tunane tunane ba ko wasa face aljanna ta tabbata gare shi amma in an yi masa gafara sana hadisin amru dan abasa yake cewa wanda shi ma imam muslim ne ya ruwaito shi a manzala sallallahu alaihi wasallam yake ta babu wani daga cikin ku wanda zai kusanto da abin alwalansa ya kurkura bakinsa ya shaka ruwa ya face face zunubin da ya shiga bakinsa da wanda ya shiga cikin zubi wato ta karan hancinsa idan mutum ya wanke fuskarsa kuma zunubin da ya kalla da fuskarsa za su zube ta gemunsa tare da ruwan da yake zubewa idan ya wanke hannayensa kuma tsintsiyar hannunsa zunubansa da yake hannunsa za su zube ta ƙarƙashin yatsunsa idan ya shafi kansa zunuban da suke kansa za su zube ta ƙarƙashin gashinsa tare da ruwa sannan idan ya wanke kafafuwarsa zunuban da suke kafafuwarsa za su fita ta jikin fartarsa tare da ruwa idan ya tashi ya yi sallah kuma ya gode wa Allah ya yabi Allah ya girmama Allah da irin girma wanda ya dace da Allah maɗaukacin sarki ya halatto da zuciyarsa cewa sallah yake yi to sai ya wayi gari lokacin da ya yi sallaman sallan na ya dawo kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi haka na hadisi dan ukubata dan amir wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya alwala kamar da aka umarce shi ya yi sallah kamar da aka umarce shi to za a gafarta masa abin da ya gabata na aikinsa wannan ma hadisi ne wanda imamu ahmad da nisa'i da ibn majah da ibn hibban suka rawaito shi sannan hadisin usman yake ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya alwala don yin sallah yayi kuma alwalan cikakkiya ya tashi ya tafi masallaci dan sallah wanda take ta wajibi yayi sallah tare da mutane to Allah zai gafarta masa zunubansa sani hadisi na ƙarshe shi ma daga Usman dan Affan wannan Imam Bukhari da Ibn Majah suka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda alwala irin wannan alwala da nayi sa na ya tafi masallaci yayi sallah raka'a biyu ya zauna sai za a yi masa gafaran zunubansa da suka gabata sai ya ce amma kada ku rudu na kada ku rudu me ma'anar kada ku rudu karka ji a ce Allah yana gafara na ka je ka bude kofar zunubi an gane karka ji a ce Allah yana gafara ka ce to bari ka tinkari mahalicci da sabon Allah wannan ganganci ne in yace ba zai ba ba lafiya yi a to me zai faru ba abin da zai faru in ya ce ya kifa kawai ke nan ganganci bai da kyau shiga da kullum kokari yake zama baya cikin masu zunubi idan kuma ya yi zunubin to yana kokari ya zama cikin masu tuba ya tuba kuma yana kokari kada Allah ya sa ya sake ina nuna amma ba wai fuskantar a mahalicin sa yake da sabo ba Allah baya son masu sabo da kaga kowane ya isa dan adam ya ya guji wato sabon Allah alhamdulillah ko ya tashi ta ma yayi wato annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yi sallah yakan juya kuma juya nan haka fuskanci mutane ko ya ba su dama ko ya ba su hagu kowane an gane zubin yana dama ya fasin nan yana da kalli nan na dama kalli mutane haka kowanne an samu kai yana da dama ya gama ya tashi tafi da ya yi sallama ko rabu da liman da ya ce assalamu alaikum ba ruwa sallar liman da sallanka an gane abin da ya haɗa ku ya raba ku shi yasa masu ɓannin lokacin su wai limamin su yana cewa a yi salati goma ga annabi ta na ruwanka umma salati miliyan ya ce a yi ga annabi ko da ba kun yi da sallah ba na ai an gama sallah abinda ya daka da neman ya raba daga nan kuma duk abin da neman ya yi shi ta sha ba in kai aka ci da awa salati annabi goma ba za ka yi mara ba sai ka tashi ka tafi ba na na ba shi kenan ba ba wanda zai ce in ka tafi me za ka tafi ko akwai ba mai roƙo ka dan sallah da aƙidar an yi sallah ba wadda kuma ya zauna ya mun salatin shi kenan amma abin da ake ta kokari akwai da mutane shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana kokari duk abin da aka ga annabi sallallahu alaihi haka yake yi to sai ai kokari na akwai koyi shi cikin abubuwan da za a iya don wasu abubuwan ma ba za a iya na ba a isa ba ne ma an gane ba mu kai ba ba za mu iya ba ko kayi ƙaryanka na saboda shi ɗin ɗan daban ne to amma duk ana ƙoƙari mutum ya ta ƙoƙari abin da ya samu amma maganan ina liman ya juya ina juya haka ake so ya juya haka maza Allah sallallahu alaihi da mafi yawa in yi sallama sallah yana wa mutane magana musamman da asuba har yake tambayar mutane cikin kuwayen mafarki haka yake wanda ya mafarki sai ya gaya masa dan da ba a samu ba sai shi ya yayi ya ce musu to ni na yi mafarkin kaza da kaza saboda in mutum ya faɗa sai a fassara masa eh amma ba wai cewa aka yi neman kawai sai ya ce mutane mai mafarki na a gaya masa ya fassara ba na a'a haina a'a ai shi da wannan limamin bai iya fassara mafarki ba shi ne a ganin shi ne ai da ka shi da sa na ce gwagwarar abin da za a iya shi ne za a yi Allah ta in kana wadan mafarki wani yawa sai ya kwaba ma abu ba in ya kwaba ma kuma sai ya kama ka Allah Amin. na? na kaman wani ne masu kyau dan misali kaman alat kaman mutum yana son da ya ji alat yawa ko tunanin dai san waje wanda da lahira yana da kyau hasali ma idan mutum ya ga ya kasa shirin ya kasa barinsa sani ba zai iya bibiyan fasarar ayoyin ƙwar'ani ba wani lokaci ai wasu wasu wasu wasu misali in dai kana dan fahimtar wasu ayoyi na alƙur'ani wani lokaci bibiyar ma sai ya sa ka ringa bata ma karatu domin ana kana tunanin fasararsu to yana yi wani lokaci kuma baka yi hadda mai kyau bane ka bada na kama kame misali duk yana faruwa amma wani lokaci wasu da yawa musamman manyan limaman nan ba bata suke ba na wasu bibiyan karatun suke yi wani ya zo magana jahannama ya tuno fa ga jahannama sai Allah ya sa ya shiga to wannan ne ka sa hankali shi wani waje na wani ya tuno ga abin da Allah ya ce ga ka yi kiyaye a kiyaye wataƙila ya shaga bai kiyaye ba misali abubuwa da da yawa haka ake san kuma alƙur'ani ya zamo akwai wato tadabbur na Allah ya umarni a yi shi afala ya tadabbaru na alƙur'an am ala qulubin aqfaluha to idan mutum bai samu wannan ba to ya ringa tunan mutuwa kana kabbarar sallah kawai ka hango ka ga kanan a cikin makara muna zuwa an gane ai da ka yi kabbara ka ce to ka gani ko wande wande mutuwa za ka yi to yanzu mugaddara yau ka mutu yanzu ga kana a makara an yi afa da kai to ya za a yi ka ringa hango ga ga kanan yanzu an gama tona rami ga kanan an soka ka a ciki ga kanan an maida na ƙasa kakanan an rufe kakanan mala'iku sun zo sun tada kai to yanzu ne za ka ce musu misali a ce ka yi sallar da wannan a ce wannan kake ta tunawa a cikin sallah to kafi wanda yake tuna kasuwa sau miliyan an gane kafi wanda ya biye ma shi dan wajen harkar gaban shi kawai yake tunawa kuma da yawa haka sai dai yake mana abubuwa da yawa mun manta su yanzu ga shi kana zaune ka tuna ba za ka tuna ba amma kana kabbarar sallah sai kawai ka ji su tuna ta zo sai dai yana ta tuna ma yanzu wani bai tuna da me zai karya ba sai yana sallah da safe ba ok yau monday wasu na azumi wani baya azumi misali wani yana kabbarar sallah sai shi dai ya ce masa to yau masa za ka ci ko kunu za ka sha ko shayi za ka sha eh sai ji ta gaba yana kabbara zai ce ah jiya fa baka sai biredi ba misali ka gani yanzu ya kamata ka ci kai wani yana kabbara sallah sai ce masa kai mutumin nan ya baka biredi ne kwanan ne wallahi jiya na jiya ba za ka sai biredi a wajen shi duk irin waɗannan abubuwa duk kana sallah duk aiki shirin ne na'am ga malamin ne na magana to an ma za ka sana masa wani da ke a fi na'am kwarai da gaske kwarai da gaske kwarai da gaske sun yi sosai ma akwai ga hadisai ne wanda suka ji suka samu annabi salati ya sha ya samu annabi yana har ma yana cikin gurnanin kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah da mun sayyidina Abubakar kuma ma sananne ne ko lokacin da manzo Allah ya ce masa yake cewa a wakin kaje sallah yar sana na Aisha me take cewa ta ya Rasulullah in je kuka zai yi sai ina nuhu ina yawan kuka ina nuhu take ga manzo Allah ke ya kaga ko amma da sahabbai suna yi mm Allah wa alaikum salam
idan kuma kamar yanayi na addu'a wani lokacin mutane za su yi halattu bukatun su na duniya da
a wajen addu'a kuma daban wajen addu'a ai ba wai kana sallah kana tsaye ne kake kana addu'a a nan karatu kake in ka sa goshi ne a ƙasa wannan ba laifi ka roki Allah duniya da lahira ya zo mutum نعم na'am
aka zauna ba wani ba wani ya kawo wani ba ana gani har ƙarfe uku ya yi kai ƙarfe uku ana mutane na cikin suna kama da kowa da kusurori haka aka ciki ta masallaci da wasu da suka tsaya a yanzu ƙarfe uku da na hawan jirgin da ya fi ba da na ake sallah Allah wani ya bayar da kowa da na ake mutane ai to ai ya danganta wataƙila ba da ganga aka shiga ba amma misali in shi ma ya san zai kai ƙarfe uku ba sai ce a yi sallah ba in ya so a jira shi misali kaga ba a san akwai larura da take faruwa ba wanda ya ɗauka hakan zai faru kowa yana sa rai bai wuce zai zo biyu da rabi ba misali ko zai zo biyu da kwata amma wani abu sai ya zo ya amma dai in an sani wannan kuskure ne misali an san cewa zai kai ƙarfe uku na- na misali eh aka samu yanayi wanda ba da shirin sa ba ba da shirin ba wanda ya sa rai hakan zai faru to shi kansa yawa to irin wannan kuma ya kamata mutane su dinga hakuri eh su dinga hakuri mutane suna gaggawa da yawa wani mafi yawa lokaci kuma ba a cika irin wannan ba sai akan addini a wasu wurare za ka ga an bata ma mutum lokaci ko magana ba a iya yi eh amma da yake an raina liman wani ana ƙara minti biyar sai ka ga tashi ya yi fushi kuma duk shaɗan ne amma za ka ga wani waje daban an ba ta mara minti ɗari ma na? Eh, to mm, yawa to ai kuma ka ga liman da ya da gangan a ce ya bata lokaci ai zai wahala ina nan a ce da gangan don kawai ya bata mutane lokaci na? kawai dai yana son a ce ya bata mutane lokaci da wuya a ce nan da za a samu lima wanda zai yi wannan na sai dai na larura wadda sai larura kuma ya kamata a dinga dan yin haƙuri eh Allahu ala to na ƙarshe alaikum salam na'am akwai wasu yawon mutane kuma da zuwa wannan na'am kaga sun gaya wanda suka yi shekaru da suka mutu da aka yi musu ba na'am ko tura musu mota yanzu tura mota su aiki da lungu da su fashe da su su kwashe ne yaran
yaran su fashe da su na lalai na jiya haka ya kasance Allah ya sa yalai na sa kamar su kawai da suka yi musu yi su kawai su kawai lala suna yi a rasin su wani sanar da a ƙarƙar da
gaskiya ne wannan magana tana da girma mala ya ce wani abu na damuwa ya shigo wannan anguwa wasu mutane suka zo da mota sai su yi kamar motar su ta mutu in sun ga yara sai su taya su turawa su dan tura su dan lungu in sun shiga lungu kawai sai su kwashe yaran sai su zuba a mota ya ce jiya haka ta faru allah ya sa iyalinsa na kallo ta windo ta yi ihu ya zalle ba su tafi da yaran ba ko to to lalle sai a kiyaye sai a kiyaye Allah kuma ya tsare mu abubuwan suna nan da yawa mm suna nan da yawa 2023 eh Allah mu dauka shi sarki ya tsare mu Mm, Allah ya tsare mu Mm, Allah ya kiyaye Mm. lalle yaran ma ai ba hana su tura motar kowa ko motar liman ne ta mutu kan su ba san wayan mu wai misali ya ga hanyar wa wa misali kaga dai karshen sun san gobe Allah ya kiyaye سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين